Mai saurare barkanmu da wannan lokaci tare da ni Muslim Muhammad Yusuf a cikin shirin daga Laraba na wannan mako daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Watan Ramadana na jefa shauki a zakatan yara masu tasowa ta yadda har rige-rige ake tsakanin juna na ganin an kai wannan munzali. Yawanci akan sa yara faro azumi tun suna ƙanana da rabi-rabi har su saba. To amma shin akwai wani abu mai kama da rabin azumi? Wace hanya ya kamata a bi na sanya yara azumtar watan Ramadana? Shirin daga Laraba na wannan mako ya duba matakan koyawa yara ƙanana azumin Ramadana cikin sauƙi. Wasu da muka ji ra'ayoyinsu sun shaida mana yadda suka faro azumin Ramadana har ya bi jikinsu wanda kuma a cewarsu hakan ya musu tasiri sosai a lokacin da suka kai munzali.
Lokacin da na fara azumi zan iya kaiwa shekara bakwai haka. Tun lokacin a gida ana koya mana muna yin rabi har na zo na fara yin guda da kaina.
sunana Najib Shehu gaskiya na fara azumi ne lokacin daban da wani shekaru sosai ba zan fi irin shekara goma zuwa sha biyu ba sha ɗaya lokacin muna zuwa makarantar irin firamare haka muna irin firamare 4 or firamare 5 haka in muka dawo makaranta gaskiya sai a ce mana mu karya gobe muka yi rabi mun haɗa guda ɗaya kenan gaskiya lokacin wedan ba zafi irin wannan lokaci dan lokacin akan azumi ne zaka ga lokacin ruwa ko lokacin irin sanyi duk da zaka ga babu wahala sosai gaskiya yanzu kaga ko lokaci ne da akwai zafi da ake yin azumi march ko irin february lokacin da kaga akwai zafi sosai wanda yara zai wahala kaga sun iya azumin gaskiya in zan iya tuna na fara ɗaukar azumi tun hudu zuwa shida. a lokacin muna can katsina a ƙaramar hukumar ƙanƙarar jihar katsina wato maganar gaskiya lokacin in ka kula akwai ɗan canjin yanayi zaka ga duk yara ƙanana a lokacin za ga suna yi saboda lokaci ne ake yi ma wani sa'in lokacin ruwa sosai to ba wani irin rana irin haka da zaka ga ake irin yi haka zaka ga yanzu ko ma masu wanda za a iya cewa sun balaga to azumin yana ba su wahala gaskiya na dai fara yin cikakken azumi in yi yadda ake yi a tsarin addini da kowa in ya balaga yake to gaskiya na fara yi a dubu biyu da takwas na ga a nan ne dai na fara azumi cikakke amma wancan shekarun sai dai in yi goma in yi sha biyar in yi shida lokacin dai ta kama kawai zan iya yi sauran kuma ba zan yi ba gaskiya lokacin ina tuna ma lokacin malam sabit rayuwa akwai daɗi sosai fiye da yanzu gaskiya abubuwan da yi ba a cewa komai kuma musamman canjin yanayin wancan lokacin gaskiya duk wanda ma yake azumi zaka ga ba za ka iya ma gani ko ka gane ko a fuskan shi ba saboda yanayi gaskiya ina da shekara bakwai aka fara koya min azumi gaskiya sabida ina a wani lokacin nan mu yara yaran irin sa'anina sa'anina mu huɗu ne a gidanmu. Ni gaskiya an fara koya min zan fara ina yin rabi. Ina yin rabi irin ƙarfe sha biyu. Wani sa'in ina yi ƙoƙari sai aka yi ni ƙarfe sai ga ƙarfe biyu. Na zo haka na zo haka har na fara yin aka ce duk wanda ya fi yin azumi mai yawa kayan sallar shi daban yake. kokari har muka zo muke yin gasa to na fara yin guda ɗaya har in yi biyar wannan shekarar in yi biyar wani shekarar in ƙara samun ci gaba har na zo ma tun kafin ma in kai in san wane ne kaina irin ina yan shekara sha hudun nan ma gaskiya na zo ba na shan azumi ina shan azumi gaskiya irin azumi ya rage kwana biyu wai saboda kas a murami ɗinki sallah ya ƙi shigan mu.
a da can baya iyaye kan yi amfani da dabaru daban-daban domin ganin yara sun fara koyon azumi tun da nisa inda abin yakan bi jikinsu a lokacin da suka girma. bari mu ji dabarun da wasu iyayen ke amfani da su a wannan lokaci.
Ai ba mu da wata hikimar da za ta wuto yadda iyaye suka yi da mu sannu a hankali a ɗan tashe mu da asuba ana cikin magagen bacci ba ɗan ci abinci haka musamman mu da muka ɗan rayu da kakanni ya ka da inda duk aka yi awa biyu awa uku sai a ɗan baka abinci a ɓoye a ce ka ci ai rana ba ta ganka ba ka share bakinka to sai ka tarar da tun yaro na yi na awa uku ya zo yana kaiwa awa biyar biyar kaga ya kai la'asar da kyar wani lokacin sai kaga ya kai ɗaya to idan ya kai ɗaya to sai a ɗan haƙura a haƙure mai na 'yan kwanaki sannan kuma a sake ɗora mai kaɗan kaɗan har sai kaga mutum ya miƙe saboda haka a takaice yadda nake tarbiyyar da yara na kenan su ɗan fara ɗauka da magagin dai awa biyu awa uku su ɗan karya gobe kaga sun kai awa biyar to sai a haɗa mishi rabi da rabi sai ya samu ɗaya to da haka ake ƙarfafa gwiwa nan gaba sai ka tada kawai ya miƙe Allah ya dafa mana ya amsa mana assalamu alaikum wa rahmatullah To ni yanda nake yi dabaran da nake wa 'ya'yana idan su yi azumi to babban dai bani da matsala da shi gaskiya su ramadan bani da damuwa da shi musamman tun da ya ji sunan shi ramadan zai ce shi kenan sunan shi ramadan ramadan a tv ramadan a rediyo kowa ramadan masallaci ramadan to in ce to ai dan kai ne ma kaga kowa yake kin ya ci abinci ya ki shan ruwa da sauransu to ai kai ma ya kamata a ce kayi azumi tun bai kai ma tun yana ɗan shekara bakwai kenan sai kuma hanya ta biyu da nake bin shi yana son karatun shak isa fantami to kullum sai ringa ce min mami ina so in zama wannan malamin a ringa nuna ni a najeriya ana nuna ni a tv ki na ce to ba damuwa to kullum idan ya tashi sai in ce to in kana son ka zama malam ko makaranta ne in ce in kana so ka zama wannan malamin da ya ce in ta fita ta window ta fita ta kofa bakin auren ta nan to ka zama ka je kai makaranta ka je karatu zaka ga ya je karatu ko tilawan karatu nake mishi in bai iya ban ce shikenan ai wannan malamin ba zai maka magana ba ai wannan malamin da ka gani a tv ba zai taɓa yi maka magana ba kuma ba za ka zama irin shi ba to dai da wannan dabaru ne nake lallabawa yaran har suke samu su zama su yi wa kansu wani abu alaikum wa rahmatullah barakatu sunana zainab muhammad bununu to gaskiya ni dai saboda yanayin bambancin rayuwa kaga yara na ba su yi azumi rabi kamar suna ƙanana in ce su yi azumi rabi su zo su sha ruwa washe gari su sake yin rabi sai su haɗa ba saboda bambancin yanayin rayuwa da nutsuwa yara na sun yi ta kaiwan ƙoƙari suna ƙanana amma sukan iya kaiwan azumin su har ƙarshe saboda babu wani wahala amma ni kasancewa na tashi na yi tashin rayuwa ba ba a birni ba na yi tashin ƙauye so ni a matsayina na mahaifiyarsu na yi ta yin ina ƙarama na yi azumi in yi rabi sai a ce mu in yi rabi yau to gobe in sake yin rabi ina ƙoƙari in ga na yi ƙoƙarin na kai guda ɗin to amma ba na iya saboda yanayin zafi da halin rayuwa ba kaman babu dai wadata kamar yadda ni na zo na samu kaina daga baya cikin wadata a babu to sai ya zamanto azumin da wahala kuma azumi da baya can akwai tsananin zafi sosai to sai a da lallabi ma ake lallabi na sai a ce mu ki yi haƙuri ki sha ruwa in an ga halin da nake ciki dan nakan yi kaman zan mutu ne sai idanuwa su yi ta fitowa to sai a ce min ki yi haƙuri ki sha ruwa kin ga in kika sha ruwa yau kin kai rabi to gobe in Allah ya kai mu za ki kai rabi to ni wannan tarihin rayuwa na ma ko yara na ma ban taɓa basu ba domin menene dan kar in sa musu kasala a cikin al'amuran don su ma ka san wani lokaci yaro abin da ka yi shi dai yi kokarin shi ma ya ga yayi abin da kai kai su suna kaiwan azumin su saboda kuma bambancin rayuwa ka san yaran yanzu ko tunani da ilimi na yaran yanzu da bambanci da na yaran da to saboda haka su yara na suna kokari su kai azumin su sai dai iyakaci abin da nake kokarin in gani kowanne idan ya tashi ka san azumi dan sha'awa ne kowa ya ce ina sha'awan ya ci kaza in an zo buɗe baki to ina kokarin in ga na ba su wannan abun in ina da shi domin me saboda ya sa musu son yin azumin kowa zai ji yana ɗokin azumin don domin watan azumi kusan sai in ga kamar yara ma sun fi ɗokin watan azumi fiye da manya saboda sukan samu canjajjun abubuwa kusan duk abubuwan da suke nema za su same shi da izinin Allah na gode.
Madalla, to amma waɗanne dabaru aka bayyana a addinance ga iyaye domin ganin sun sanya shauƙin san Ramadana a zukatan yaransu? Malam Ali Dan Abba daga jihar Kano ya mana tsokaci kan wannan batu da ma wasu da ma wasu bayanan na daban.
To suna na Ali Dan Abba limamin masallacin Lallatu Ibrahim da ke Sagoro a nan Kawaji da ke birnin Kano. sai abin al'amarin addini abu ne wanda yake mai sauki kuma duk wani abin da za mu yi shi za mu yi shi ne karkashin koyarwa sun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yara kamar yadda muka sani a koda sallah saboda muhimmancin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace muru aula da kulli salatin sabari ku umarci ƴaƴayen ku da yin sallah lokacin suna shekara bakwai wadribuhum alaiha bi ashar amma idan suka kai shekara goma ba sa yi to wannan za ku yi dukansu a kai to idan muka ɗauki wannan hadisin abin da yake nuna mana kaga ita sallah tana wajabta ne akan baligi to tare da cewa shi ba baligi bane wannan yaron amma hanya ce ta koyar da shi domin ya saba wato waɗannan ayyuka ne wanda idan aka faro su tun daga farko suka shiga jikin ɗan adam ruhin ya karba to in Allah ya da har zuwa girman su wannan abun da saba shi to don haka babu laifi wannan koyar da yara da ake yi rabin rana ko sha biyun rana ko karfe goma ya ci abinci da haka da haka to insha Allah idan lokacin da ya kai lokacin balagarsa to ba zai zauna yana karyar yana arsa yana kaza da sauransu to don haka kaga ya riga ya kama don haka wannan shari'a bai zama to laifi ba amma kada a takura shi a sashi dolen dole ko da yana nuna bayi da bukata saboda haka kuma a ce dole sai ya yi to wannan kuma kuskure ne matuƙa kwarai da gaske.
kamar malam akwai wani abu mai kama da a ce rabin azumi ko kuma dai kawai za a ɗora shi a mizanin dabara dai da kuma horar da yaro
to wannan hikima ce kawai don a cikin shari'a dai ka ga a ka'ida ana fara azumi da daga hudowa alfajir zuwa faduwar rana to wannan shine cikakken azumi to tun da shi ba balagagge ba ne ana kokarin wani abu ne da ake son ya saba don ya shiga jikinsa to shi da kansa ma watakila da ya kai sha biyu ranar ba zai ce kai ni na yi rabi ya isa haka to don haka kada a tsananta masa to sai a bashi wannan damar ko kuma don a siya masa siyasa to kai na rabin rana musamman tun da akwai yara waɗanda suke da naci sun ga iyayensu suna yin azumin su ce to su ma za su yi to sai a ce to ɗauki to amma watakila an ga zai galabaita sai a ce to kai alhamdulillah kayan rabi yau to amma wannan baya nufin cewar a cikin tsarin azumi akwai rabin azumi kwarai da gaske.
amma malam ya za ka bayyana alfanun yi wa yara wannan dabara
to wato amfaninsa saboda cimma nasarar gaba ne saboda duk wani abu wato za mu kalle shi akan gaba saboda shi dai musamman abin da ya shafi addini din nan idan mutum bai yi kokarin da ya shiga jikinsa ba ya huda shi ya kama shi sosai ba to a gaba zai dinga masa wahala shi yasa za a ga ba sa abu sai mutum ya shiga tsari na munafunci idan ya ga idan mutane zai bayyana a da shi amma idan babu idan mutane zai je ya dauke yanzu da yawa za ka ji mata suna korafi akan mazajensu ana kiran sallah amma su suke gaya musu ma wani fa ana kiran sallah sai ya ce ina ruwanki ki rabu da ni ba zan tashin to ba wannan yana nuna cewar akwai rashin wato sabo to kaga kuma mutum ya samu kansa cikin tsari na munafanci kamar yadda Allah yake faɗa wai ga qamu ila salati qamu kusala yurawuna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila to ta baci su a tsarin su munafikai duk abin da za su yi dan ganin ido suke yansa kuma ba sa ambatan Allah sai dan kaɗan duk sanda suka tashi sallah za ga cikin kasala har shi ya sama manzo Allah yake cewa sallar da ta fi wato nauyi akan munafiki ya ce ita ce sallah guda biyu ita ce ta asuba da kuma ta isha'i saboda akwai duhu a wannan lokacin to sun fi koyuwa ba za su iya tashi tsaye ba to da haka duk lokacin da aka nuna ma yaro ya yi kokari a tun a yanzu yana karamin sa yana sabawa to insha Allah ta'ala da ya huda shi ai akwai wani abu ma da Bahaushe yake faɗa da yake cewa sabo turkin wawa duk sanda ka saba da abu to saboda haka za ka ka ka gina akai insha Allah to sai zama na ciwar baya maka wahala ko kaɗan da izinin Allah.
Akwai waɗanda za su iya kammala cikakken azumi amma kuma ba su kai munzali ba akwai wani bayani da za ka yi mana kamar batu na ila lada ga wannan azumi.
To shi yaro zai fara samun lada ba sai lokacin da ya zama cewa ya kai munzali ma'ana alkalamin yana hawa kan wanda ya balaga ne shi yasa ita shari'a ma bata damu da mutane kamar guda uku zuwa hudu ba na farko mai bacci har sai ya farka na biyu mahaukaci har sai ya samu lafiya na uku yaro karami har sai ya balaga waɗannan gaba ɗayansa haka yake na hudun shine wanda yake inda kafiri ne saboda haka ba cikin lissafin musulunci don haka sai in har ya musulunta to waɗannan su ne jeri to da haka a duk lokacin da ya zama da cewa yaro yana karami wannan daga bayanan da malamai suka yi shi ne iyayensa suna rabauta da wannan alkhairin da suke dora shi a kai kuma da irin aiki na lada da yake yi to saboda haka iyayen za su ci gaba da more wannan abin nan to kuma kaga abu na biyu shine idan ya girma to ya riga ya saba kuma wannan abin ba zai masa wahala ba daga nan kuma shi ma kuma sai a ci gaba da bashi lada inda kuma ya ba daidai ba saboda haka a rubuta musu alhaki.
kamar ladan kenan zai je ga iyayensa ba sai ya girma ba za a saka a mizaninsa kwarai da gaske zai zai dinga tafiya ne da mizanin su waɗannan iyaya shi dai kawai horo ne yake samu da koyarwa wannan shi ne abin da zai samu a tashin farko.
Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na intanet wato aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a kanan Dabo. da na FM a kan mita 89.9 a Yolan jihar Adamawa, da Badage Radio a Minan jihar Neja a kan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3, da Garkuwa FM Sokoto a kan mita 95.5, da Haɗin Kai FM a kan mita 108 a Maiduguri jihar Borno, da Alfijin Radio a kan mita 91.5 a Katsinan Duku, sai kuma ta intanet ta trustradio.com.ng. madalla. Yanzu ga ci gaban jawabin Sheikh Ali Dan Abba kan batun da muka faru na matakan inganta azumin yara masu tasowa. Uh, Akwai wani batu da zan so malam ka taba mana kamar waɗanda ke azumi uh, za ka ga ko wasu kan yi rubuce-rubuce haka ko su rika bayyana wa al'umma cewa azumin nan ya galabaita da ni ya wahalar da ni da sauransu ko a shafukan sada zumunta kamar irin waɗannan abubuwa ɗabi'u ne da za a iya cewa uh, al'umma me ya kamata su rika lura da shi
to wannan akwai dan sakaci ko kuma sakarci irin da wanda yake da ɗabi'a irin wannan saboda ita wannan ibadar dai dama gaba ɗaya ita ta kama duniya Allah yana faɗa mana wa ma khalaqtul janna wal insa illa liya'budun da mutum da aljan ba halicce su sai dan su zo su bauta Allah subhanahu wa ta'ala idan ya fahimci wannan manufar to ba zai zauna yana korafi a san abin da Allah ya ce make shi ya sanya masa wato abinda ne abu ne fa wanda sahabbai wata shida suke buri suke roƙon Allah ta'ala ya kawo su irin wannan lokacin da yawa kuma Allah ya karɓi rayuwarsu alhali sun ci burin su ga wannan lokacin ba samu ba wanda suke cikin kabari da za a ba su dama su fito su zo su yi wannan ibadar wallahi su jira guda ɗaya da za su samu don haka suna da buri suna so to mu da Allah ya taimake mu ka zo wannan lokacin ai godiya za mu yi wa Allah to kuma hanyar godewa Allah din ita ce ka tsaya dan ka jajirce rana za ta taba ka yunwa za ta taba mutum ishi zai taba mutum amma korafin ba shi da wani amfani sannan kuma wata hanya ce wadda yanzu sai ka janyo wa kanka rugujewar lada saboda dama da karatun alkur'ani da azumi da yin nafila to waɗannan duk ba su daga cikin abin da ya take shiga sai dai in mutum ne ya yi jawo kansa ma'ana ka ga mutum yana azumi in ba shi ya faɗi cewar yau azumin nan yana min kaza ko kuma na ɗau azumi ba ba a ma san yana yi wa ballantana ba har ma idan ya burge wasu to da haka wannan korafin ko har a social media da ake yi to wannan zai kawo har ma mutane ma su san ma me yake yi shi din ma kuma sannan ya zo ya jefa wani abu wanda kuma yin shaidan ya shige shi to kaga ya rubuta ladansa Allah kuma ya mana doka ce wala tahbidu a'malakum kar ku yadda ku rubuta ayyukanku wani kira malam za ka yi ga irin al'umma a wannan wata na ramadana da batu na kiyaye harshe da kuma yadda za su inganta ayyukansu wajen ganin sun samu lada mai tarin yawa kafin watan ya wuce.
shi dai azumi dama ba wai ya takaita iya ci da sha ba ne kadai ko kuma zai mai iyali da ake magana ba wai ya takaita a nan ba ne dole ido yana azumi baki yana azumi hannu yana azumi ma'ana kada mutane su dinga sakin bakin su dama shi wannan harshen kame shi ake yi ba a son ya zama da cewar an sake shi sakaka asali ma sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana akan mutanen da ba su bar faɗan karya ko yin aiki da karya ba cewa falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amuhu wa sharabuhu don haka Allah ma baya buƙatar ma barin cinsa da shansa da zai in dai har zai dinga faɗar karya da yin aiki da karya wannan ya nuna ba za a dinga cin naman mutane ba ba za ka yi wani sharri ba za ka yi wani kage ba da abin da za ka yi ya zama da cewa in ma dai fa ya kul khairan aw yasmut ko dai mutum ya faɗa alkhairi a bakinsa ko kuma ya ja bakinsa ya shiru to wannan ita ce hanyar nasararsa a cin nasarar wannan azumin da zai yi to kuma yana da kyau mu dage domin nema wa kanmu alkhairi shi wannan azumin iya wata ɗaya ne daga cikin shekara kwana ɗari uku da sittin din nan kwana ashirin da tara ne ko kwana talatin waɗancan sauran kwanaki sama da ɗari uku da talatin in suka tafi sun tafi a haka kuma babu wannan alkhairin a cikin wannan a cikin a cikin a cikin wani wasu watannin in ba wannan watan ba to ashe yana da kyau mutum ya dage ya yi himma domin cin ribar wannan lokacin shi yasa manzo Allah ya ce ne wata da makubun fi ma kafirin min nas yawa mutane akwai ni'imomi guda biyu wanda suke wofantar da su suna sakaci a sihat wal farad akwai lafiya akwai lokaci to wannan da ya kamata mutum ya amfani da lafiyarsa kafin lokacin da rashin lafiya za ta zo masa kuma ya amfani da lokacinsa kafin lokacin da zai rasa wannan lokaci da don haka mu sani shi a ramadana manzo Allah ya ce man sama ramadana imanin wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani da neman lada a wajen Allah gafarta masa zunubansa ake yi don haka mu dage mai azumi mai kyau kada mu dinga sakin baki muna batawa kar mu kada mu dinga amfani da idon mu wajen kalle-kallen abubuwa na social media da sauransu wannan ma gaskiya cutuwa ne sannan kuma mu dage wajen tsayuwar sallah da ake yi maganar sadaka mu dage duk mu ribata karatun alkur'ani dama wata alkur'ani ne zumunci duk wani yana daga cikin abin da za mu daddage a kansu domin samun alkhairin da yake cikin wata.
To masu saurare da haka shirin daga laraba na wannan mako ya zo ƙarshe, a madadin abokan aiki, Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.